من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ashirin da hudu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna darasi na takwas aya ta ashirin da tara a cikin suratul ƙasas tafsirin alƙur'ani da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam Rahimahullah da ke sabuwar gandu a cikin birnin Kano, Najeriya. Idan yan uwa za su yi tunawa muna cikin surun ƙasas a cikin kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam da wannan bawan Allah ko annabin Allah da ya ba shi 'yarsa da sharaɗin zai yi masa aikin ƙwadago shekara takwas ko shekara goma za mu tashi daidai kan rubu'i falon maƙaza musal ajala fasara bi alihi ana samin janibin turi nara na mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون
الله يجي فلما قضى موسى الأجل ألوك تشند أن موسى يتشكى أجلي معنى لوك تشند suka yi alkawari zai yi na aikin kodago saboda a ba shi wannan baiwar Allah a tammahu wa faraga minhu wa sara bi ahlihi ya yi tafiya da iyalin shi anasa min janibin turi nara tafiyar dare ya dauki iyalin nasa suka yi tafiya can yana tafiya anasa sai ya hango sai ya gano anasa ana iya fassara shi da absara sai ya gano min janibin turi naran sai ya ga wata wuta yana cikin dare ne fi lailacin muslima a dare wanda yake mai duhun gaske da shi da iyalinsa ga tsananin sanyi suna tarawar jiki da karkarwa ta sanyi da shi da iyalinsa suna neman ina za su samu wuta-wuta da za su ji ɗumi sai kawai sai ya hango wata wuta min janibin ɗuri a can janibi ɓangare na wato a dutse ake nufi kala li alim kuzu inni anastu naran sai ce wa iyalinsa ku zauna ni na gano wata wuta la'alli a jiku min haɓi kabar la'alla idan na je wannan wuta zan samu mutane in zo muku da labarin hanya malaman tafsiri suka ce a lokacin ɓata masu kai a hanyar ga duhun dare ga sanyin daji ga ɓata suna ta yawo a daji da shi da matarsa wato anan musa ya gama da jarabawa da yawa kar ku manta fitowar da ya daga misra fir'auna yana neman su ya taho da kafa ya gudu yana cikin فخرج منها خائفا يترقب aka ce ya yi tafiya tun daga misir har madiyana yana zuwa ya tarar da wannan 'yan mata suna ɗiban ruwa ko za su ɗibi ruwa ya je zage ya ɗiban musu to yanzu ma ga shi ya daɗa fitowa to yana neman hanya ne ga sanyi ga ba hanya bai san inda za shi ba kuma allah bai mai wa'ayi ya ce ga hanya ba wannan shine ibtila'i duk gatan da kake da shi a wajen Allah ta'ala sai ka ga Allah ya jarrabe ka wani lokacin abubuwa su toshe maka wallahi mana rayuwa ta yi matsi ka rasa yadda za ka yi ka sa wani abu a gaba ka yi tai ka yi tai Allah yana kallon ka yi zuba ma ido kyale ka to mu yi haƙuri annabawan Allah ma ba a basu ba to ganin wutar da ya yi sai ce tun da na ga wuta to akwai mutane a wurin to in ku na samu mutane na yi musu labarin ga inda za ni sai su nuna mun hanya to shine ce la'alli a cikin min bi khabarin zan zo muku da labarin hanya yadda za mu wuce mutum au jazwatin minan nari ko kuma an zo muku da jazwa jazwa a larabci ana nufin qit'a wani wani wani wani wato wani wani yanki na wuta wato ba yankin ba barin mana fassarar da zamu gane idan mutum ya zo ya ga wuta ba yana dodanar wuta ba da wani itace ko da kara to duk itacen da aka sa aka dodani wuta da shi sunansa jarwa wutan da ake dodana ko dodana ne ko dodana ba sani ba yawwa kun dai gane ko dosana yawwa wutar da mutum zai ɗauka da itacen da zai rike ɗin ya tafi da shi yana ci ya jona wutar a jikin wani abu shine jazwa jazwatin minan nar ana ce da shi jazwa ana ce da shi sha'ula ana ce da shi qita minan nar akan ce jazwa bi fatil jim a kira'ar hamza juzwa maimakon jazwa a sai ke karantawa jizwa sauran malaman suna karantawa jizwa akwai salasu lugat la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nar aw juzwatin minan nar a kira'ar hamza aw jizwatin minan nar a kira'ar bakun sauran malamai abinda ake nufi itacen da ake jona shi ya ƙone ya ɗauko wuta ya riƙe ya kai wani wurin la'allakum tasbalun ko kwaɗan jiɗimi da shi shine tasbalun tasbalun bisad mana tastadfi'un kenan al-istidfa shine jin ɗumin wuta wataƙila na kawo muku kwaɗan ba ni sunan shi kwaɗan jiɗumi ga labarin hanya ga kuma wuta da zan kawo muku ku ji ɗumi wannan yana nuna cewa ashe abin da yake samun ɗaiɗaikun mutane yana iya samun annabin Allah yanzu mu ai ana yin sanyi sanyi ya zo ya addabe mu sai mun zo muna hura wuta muna jin ɗumi to su ma Allah yakan jarrabe su da wannan a ba ni sunan shi a ibtila'i na jin sanyi da jin zafi to kamar ya kamata na gaya muku lokacin da ya taho daga misra a madayana ai aka yi wannan kisar ta ɗiban ruwa da ya taimaka wa ‘yan mata ko to shekara nawa ya a madayana yanzu ga shi ƙur'ani bai gaya mana shekara nawa ba an ce ya fito zai tafi shekara goma ya su annabawa mala akwai haƙuri to ba su da tarin shirgi ba kaya ba motoci ba gadaje ba ba ba haka suke single da haka yana fitowa da ya baro ganin masar kun ji an ce ya ɗebo kaya ba abin da ya ɗebo su rayuwar ta Allah ce suke kawai ba su ɗaukan wani abin da zai dame su a rayuwa kwata-kwata da haka kawai ya fito daga misra yanzu madayanan kaga shekararsa goma ba abin da ya ɗebo daga shi sai matarsa suka kama hanyar za su fita ba kenan a nan in kun fahimce ne zaɓin da dattijon ya bashi ya ce shekara takwas samaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min indika to ashe annabi Musa sai da ya masa goma ma Allahu akbar sai da ya masa goma su annabawa da bai akwai akwai kamala sannan abun mamaki malaman tafsiri suka ce tsohon dattijon bai ba shi yar ba sai dai bai yi auren ba sai dai kammala ya yi tabauta shekara goma a kan yarinya budurwa kwaya daya kai kana nan tana kiran kama kana mata yarda shekara goma yanzu wannan addinin malam ai yana kula da yamace duk wanda ya zagi musulunci ce wai musulunci ya tauye mace haki jahili ne bai san musulunci ba ko makiyin Allah ne shekara goma annabi Musa ya zauna yana musu kiwo yana ɗiban musu ruwa ana aikin gona yana matsayin annabi akan a bashi mace kwaya ɗaya mu yanzu mutum sai ya kwashi hudu ma iyi raha butu in ji fulani lan saka mai da alkhairi da ya gama sai da cijo ya ce to ga alkawari dauki mata ka tafi da ita aka daura aure shikenan ya ce to ina neman izinin ka daman nan ba garinmu ba ne kaji kaji abin da ya kawo ne da ka san tafi za a tafi da'awa eh mana za a tafi da'awa za a tafi aikin Allah shine Allah ce wasara bi ahlihi yayi tafiyar dare tare da iyalin shi ai sara bi zaujatihi to wani zai tambaya wai ina zai koma misra ai tun da shekara goma ta yi ya kamata fir'auna ya manta ai mutane sun manta tun da daman ayin da kuna tare da mu a kisar ba rikici aka yi gasa wani rankwashi ya kashe shi fir'auna ya ce a nemo masa shi sai ya ɗauki mataki to shine wani masoyin sai zo ce to wallahi naji innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin fa kharaja minha khaifan yataraqqab naji ana kulla makirshi akan ka ya kai Musa wallahi za su kace ka duk manyan garin nan da fir'auna duk sun hada baki a neme ka za a kashe ka ni dai nasiha ta ka fita ka bar musu garin nan da aka yi kama hanya ya fice ya bar gari da aka kai ma in ka ji ana cewa ana kulle-kulle za a halakar da kai a wani wuri to ka canja wuri ka dan daga kafa ka ba su wuri in gari ya dan yi dama-dama ka dawo ba tsoro ba ne tsare rai ne ko ba ka ba ne ba yawa tsare kai ne in ba ka me yasa muke saka kofofi da sakatu in za mu kwanta ai dole in zaka abin nan kadan kula ai yau da kaji an ce wannan wurin yana da matsala wannan hanyar tana da matsala wannan akwai yan iskan unguwa akwai ka ce kai rabu da su zan yi maganin su a'a ka ce Allah raba mu da su ka dauki bindigar ka ajiye a gefen motar ka yawa kai ƙara gaba kuma ka tafi in wani ya tsare ka kuma ka tashe shi daga aiki to ai shi yazo amin shi yazo ya tsare ka ai ya ɗauki iyalinsa ya kama hanya sai misra don ya je ya ga danginsa da 'yan uwansa manta a can aka haife shi a can ya tashi sau ya bar dangi ya bar 'yan uwa ashe wannan yana nuna mai da'awa wani dalili zai iya sa ya bar garinsu ya bar danginsa ya bar 'yan uwansa ya tafi wani guri mai da'awa mai wa'azi komi zai iya faruwa. wasu malaman suka ce a'a ba misra zai tafi ba baitul maqdis zai tafi baitul maqdis can falastin a cikin tafiyarsa ya bata a hanya da shi da matar ana murnar amarya kuma aka bata cikin daji ga sanyi mata masu ladabi da biyayya masu da'a da haƙuri da yanayin da miji yake ciki ba wacce in ta ji zafi ta sha wahala za ta ce a ni ba zan je ba a'a matar arziki duk inda mijinta yake tana tare da shi ba wai sai wajen daɗi kike makale da shi ba ko ba daɗi kuna tare wannan 'yar gata 'yar annabin Allah ya ɗauko ta ya taho da ita suka ɓata a hanya shi kenan ya ce to gashi nan zan kawo ku la'alla ku ba ni sunan shi ku samu amfani na jin dumi da wannan wuta kuma mu samu labarin hanya imam al-alusi ya ce wasu malamai sun ce haske ne ya hango ba wuta ba kun san akwai haske akwai wuta to anasa min janibin dinara to me ake nufi ya gano min aljiha allati tali jabal tur dutsen dur ana cewa tur ko wa kitabin mastur wa tur sinina wa tini wa zaitun wa tur sinin wannan tur jabal tur din nan ne to daga nan ne ya hango wurin ya hango wuta wuta ko haske wasu suka ce haske ya gano wasu kuma suka ce wuta ce wanda suka ce haske ne suka ce eh Allah ya amfani da nur naran ne yana nufin haske ne wanda kuma suka ce wuta ce shi kenan babu damuwa ya dosani wuta kenan inda a amfana لعل ياتيكم منها بخبر أو آتيكم أو جزوة من النار لعلكم تصطلون من يوم كان أكن الجزوة ومن يوم كان أكن واتو تصطلون suka zo ya ce ku zauna kar ku je ko ina ya gaya iyalin zan je gudun wannan wuta kuma zan zo muku labari imam ibn kasir ya ce abinda zancen yake nufi a takaice bayan annan musa ya gama ajalin da ya yi tsakaninsa da shi da sirikinsa ya shekara goma yana kiwon dabbobi wa wani mutum don ya ba shi ya sai ya fita ƙasidin bila da masar ba da an tsalatin gaiba anha ya tinkari garin misra kasar misra bayan ya daɗe baya nan har ma shi kan ibn kasir ya ce aksar min ashar sinin sama ma da shekara goma wa ma'ahuzo jatu yana tare da matarsa fa dalla dariqa ya bata hanya yace wa kana lailatun shatiya dare ne wanda yake mai tsananin sanyi da duhu ya sauka a wani masauki a tsakanin duwatsu ya bata ya rude a hanya bayan da zai في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب غا سني غا دهو غا حدري نروى غا باب مسوكي يا مكالي a gindin itaciya baya iya ganin hanya ya ce ta kai ga annabi musa saboda tsabar ya samu haske ko ya samu wuta da zai amfana ya yi maganin sanyin nan sai ya ɗauki itacensa sandarsa sai ya rinka bubbuga dutse yana gogawa kasan lokacin in ka daki dutse haka sai ya ɗan wuta sai kuyas kuyas kuyas ya hada da ɗan ciyawa kuyas kuyas yana cewa Allah sa wuta ta tashi yana cikin yin wannan kawai sai hango wutar kuma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya yi ta yi bai samu wutar ba sai daga baya Allah ya nuna masa wutar sannan Allah ya ba mu labarin da ya je wannan wuta ya je yanzu wajen wutar alarma mai faru فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني إني أنا الله رب العالمين babbar magana kenan ta ji abin da ake tsammani ashe wani abu ne babba kuma Allah ce falamma ataha yayin da ya je wajen wannan wuta nudiya kawai sai ji an kira shi min shati'i alwadil aimani min shati'i ay min janibi ta ɓangaren wato alwadil aiman wani kwari da yake dama da shi alwadil aiman ay alwadul alwadu al'aiman min musa an yamini musa wani kwari ne da yake dama da annabi musa ta ɓangaren wannan kwari da yake ɓangaren damansa kawai sai ji ana an ya musa ana kiran shi filbukatil mubarakati kai afwan a wuri wanda yake mai albarka menene wuri mai albarka mubarakati li musa allah ya sanya wurin ya zama mai albarka ne ga annabi musa allah ya sanya shi mubarakan to me yasa ya zama filbukatil mubaraka shi da ke cikin daji yana cikin tafiya kawai an kira shi a wuri sai a ce wuri mai albarka ashe an ce da wurin mai albarka ne saboda a wurin ne Allah zai yi magana da shi shi kaɗai ne cikin annabawan Allah da ya magana da Allah a nan zai yi magana da Allah kuma a nan za a aiko shi a matsayin annabi ka sha wahala ka yi gwagwarmaya to yau mun naɗa ka annabi to kenan yanzu kun gane me yasa aka ce fil buqatil mubarakati min ash-shajarati akwai bishiya a wurin akwai wadi kwari a wurin kuma a bangaren dama anan Musa din yake ashe Allah ne ya kiraye shi ya jiyo sautin Allah wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa magana fa ba mala'ika Jibrilu لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كاي النبي موسى ببني ببني da haka ba mu da bukatar dogon bayani wuri kan mai albarka ne ai tunda anan Allah ya magana da shi kuma anan Allah ya turo shi annabi wuri mai albarka mina shajarati ai min nahiyati shajara ta bangaren wato bishiya ibn mas'ud ya ce wata bishiya ce koriya amma kyalkyali take koriya amma kyalkyali take wasu suka ce samura ce wasu suka ce ausaja ce da sauransu sunan bishiyar an ya musa ya musa allah da zai kira shi ce ya musa shi sa ake cewa ya wannan kalima ce ƙorafi ne na nida ya wani inni an Allahu rabbul alamin ni ne ubangijinka ubangijin talikai gaba daya wai wai yaya zai ji a lokacin ba fa aljinu ba ne ce masa aka yi inni an Allah mai kiran nan ni ne Allah la ilaha illallah rabbul alamin ubangijin talikai na gaba daya gani ina kiranka haba wani girma sai annabawa shi ba ya kama ya zai je wajen wannan wutan ne yana zuwa wajen wutan kafin ya yi abin da zai yi da wutar ya ga wuta kam kawai sai ya ji ba magana wuta za a yi ba yanzu ga Allah yana magana nudiya sai aka kiraye shi من الشجرة المباركة في البقعة المباركة ولم البركة ya musa ya kai musa wannan tambihun ne da tazkirun ana tunatar da shi cewa to allah ne yake magana da kai الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين mai maka magana mai maka zance shine ubangijin talikai wanda fir'auna ya tambaye ka yace waye allanka kace rabbul alamin qala fir'aun wa ma rabbul alamin fir'auna yace waye rabbul alamin amma ai fir'auna yayi shirme kana jayayya da wanda Allah yake magana da shi ina za ka kai labari alfa'alu liman ya sha'u la ilaha gairuhu mai aikata abin da ya ga dama babu wani abin bauta Allah ubangiji in ba shi ba tabaraka wa ta'ala wala rabba siwahu ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha an mumasalati makhluqati ya tsarkaka ya girmama bai yi kama da kowa ba cikin halittarsa tabaraka wa ta'ala fi zatihi wa sifatihi wa aqwalihi wa af'alihi to an kira shi malam yace nan gaba
wa an alqi asak فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ai yayi kokari a rama yayi kokari abu na biyu da Allah ya ce masa bayan ya ce inni ana Allahu rabbul alamin sai ce wa ana alqi asak ka jefa sandarka jefa sandarka ha ashe annan Musa yana yawo da wata sanda a hannu ya ɗauki sandar ya jefa ta falamma ra'aha tahtazzu yayin da ya ga sandar tahtazzu tana rawa tana motsi ta taharraku kenan shine tahtazzu kawai sai ya ga sandar ta juya tana motsi ka annaha jannun kai ka ce wata karamar macijiya ne in kana so ka ga hakikanin ma'anar motsi to ka ga karamin maciji kana so gane me ake nufi da motsi to in ka ga dan karamin maciji walai walai walai walai to shine motsi kawai sai ya ga sandarsa ta zama kamar karamar macijiya saboda sur'atu harakatiha motsi take da gaggawa walla mudbiran walam yuaqib ba sai ya juya ba ya gudu a ya ji an ce Allah ne ya ji an ce jefa sanda yana jefa sanda sai ga sanda ta zama karamar macijiya sai ya juya da gudu shine walla mudbiran hariban minha walam yu'aqib koi waiwaye bai ba bai juyo ba da idan na da gudu bai juyo ba sai aka sake kiransa ya Musa aqbil wala takhaf ya Musa juyo shine aqbil juyo dawo wala takhaf karka ji tsoro innaka minal aminin kana cikin masu aminci ba abin da zai same ka komi ba zai same ka ba Allahu akbar ya Allah ka ba mu aminci Allah ka ba mu aminci Allah ka ba mu aminci Allah ka kare mu Allah ka tsare mu Allah kariyarka muke nema Allah taimakonka muke nema Allah tsaronka muke nema tsaron Allah ya fi na soja tsaron Allah ya fi na ɗan sanda tsaron Allah ya fi na wani jami'in tsaro ɓoyayye tsaron Allah ya fi na kowa duk wanda aka sa ka ya tsare ka wata ran zai yi gyangyaɗi zai yi bacci ko ya tafi ya barka in na'ura ce take tsare ka wata ran sai an kunna ta ai sai an kashe ta amma in Allah yana baka tsaro a ko ina kake kana tare da tsaron Allah kuma ba a kashe kuɗi akan tsaron Allah ko ana kashe da haka ku nemi tsaron Allah ku yadda da Allah shine mai ba da tsaro da farko duk wanda ya manta da tsaron Allah yake tunanin tsaron ɗan adam ko wani ɗan sanda ko wani mai bindiga kana ganin shi ne zai kare ka sai an zo ga ka gashi Allah ya janye tsaron ya barka da wayanka da dabararka da aka kai yadda kawai Allah ne ke kare ka akbil wala takhaf juyo kakka ji tsoro innaka minal aminin kana cikin masu aminci dawo nahwal makan alladhi kunta fihi wurin da kake karka koma karka karka karka gudu wala taqaf mimma ra'aytahu karka ji tsoron abin da ka gani ai kai kana cikin bayinmu al'aminina indana amintattu al-muqtarina li hamli risalatina wanda muka zabe su za su dauki manzancin mu gaba daya ai baka da tsoro kaga tun daga nan Allah ya ga annabi Musa cewa shi mai me mai aminci ne annabawa a duk duniya babu babban mutum a wajen Allah irin annabawa duk duniya su ne nasu mu'azzamun mukarramun mubajjalun muhtaramun mutane masu matsayi masu girma abin girmamawa masu alfarma duk wani babba da ka sani wallahi bai kai annabi ba kuma duk mulki duk sarauta duk abin da ake yi wani a wannan duniyar wallahi bai kai annabi ba ko kusa shi yasa da Allah ya ba su girman sai ya ɗauki saƙonsa na manzanci ya danka musu saboda mutane suna ganin girmansu Allah ya daɗa ba da wani umarni bayan annan musan ya dawo me ya ce masa أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين
Allah ya daɗa ba da umarni na biyu ya ce usluk kalmar usluk ana fassara ta da azkhil shigar da hannunka a cikin aljihunka jaibak za ka fitar da shi fari sol yana mai haske yana mai fari ba irin farin kutur hannun kuturu ba ba fari irin na kuturta ba shine min gairi su ba na albaras ba malam yana zare hannun nasa kawai sai aga yana kyalkyali yadda kusan fitila malam to da yana gudun sandarsa ce ga take motsi yanzu hannunsa ya zama torch light ya zama fitila ya zama wata security light dama ba haske yake nema ba ba wuta yake nema ba to ga ta a hannunsa gaba ɗaya ma an bashi yace kuma karka tsorita karka firgita haske ne daga Allah tabaraka wa ta'ala bari mu ji me Allah ya ce ay udkhul yadaka ya Musa fi fathati thawbik aljihu muke cewa mu amma asalin kalmar aljaibu wannan kun ga wuya na dinnan ba akwai yankan riga maballi ba gashi na bude to asalin aljaib a larabci fathatu as-sawb min al-unuq shine aljaib yankan wuyan riga shine jaibu to da yake aljihu ana yin sa a gefen wannan maballan na wuya sai aka ari sunan nan aka bawa aljihu aljaibu ba shi ce aljihu daga asalin aljaibu shi fathatu sau mayankan riga inda zaka zira kanka shine aljaibu daga usluk yadaka fi jaybika jaybika sanya hannunka zira hannunka ta wuyar rigarka amma na ce muku aljihu dan da za ku fi ganewa ina fata ana fahimta yawa ya zira hannunsa ta nan ciki kuma aljihun ma ko babbar riga ma ga aljihunsa a nan ake yi ba a da kenan ko yawa to shine asalin aljayb fatatu tsawo kenan hannun zai fito ta khuruj bayda kana zura hannun zai fito fari sol shine ta khuruj bayda babu wani ciwo na kuturta babu wani aibu wadmum ilayka janahaka matso da janah idan an ce aljana ana nufin hannu din ake nufi haɗe hannun naka minar lahabi kalmar arrahab ana nufin alkhawf wal faza matso da hannun naka saboda tsoron da kake ji abinda ake nufi wazmum ilayka janahaka min ar-rahab wannan Allah yana nuni ne wa annabi Musa shigar da hannunka matso da shi baka da tsoro baka da haufi kana cikin dumanina da kwanciyar hankali kana matso da hannun kana zaro shi yayin haske matso da shi jikinka to hasken zai kori wannan tsoron naka if al ya Musa ma amarnaka bihi aikata abinda muka amarce ka da shi idan wani abu ya baka tsoro akan lamarin hannunka din nan da abin da ka gani na haske to ka shigar da hannun ka matso da shi kusa da shi kusa da kai kamar yayi haka kenan hannun da yake baka tsoron matso da shi jikinka zai tafi da tsoron tsoron zai tafi babu wani tsoro kana tare da mu ne in ji Allah tabaraka ta'ala kuma shi zai kore maka tsoron ganin macijiyar da ka gani sandarka da ta zama macijiya wannan hannu naka da ya haske da ka matso da shi ka haɗe shi zuwa kirjinka wazumin ɗin ka matse hannun ka haɗa shi da kirjinka zai kori wannan tsoron macijin kuma zai kori wannan tsoron hannunka da ke ji da ya haske da ya malamai suka ce akwai ma'anoni kamar haka annan musa alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya juyar da sandarsa ta zama macijiya ya tsorata magana ta gaskiya malamai suka ce ya tsorata da ya tsorata ya ga macijiya sai ya yi ƙoƙarin kare kansa da hannun nan ya kare saboda in abu ya zo zai cutar da kai ko kaga zai baka tsoro ba za ka rika karewa ba to wannan hannun da ya yi amfani da shi sai Allah ya ce saka hannunka a cikin wuyan rigarka ko aljihunka zai fito yana mai haske idan ya fito yana da haske to da ya fito da hannun da haske kuma sai tsorata tsoro kan tsoro sai Allah ce wadmum ilayka janahaka min ar-rahbi fadhalika burhanani min rabbika wadannan wasu hujjoji ne da dalilai daga ubangijinka wannan sanda da ta zama maciji daga Allah ne hannunka da ya baka haske daga Allah ne kuma kuma tsoron zai fita Allahu akbar wasu kuma suka ce abinda ake nufi da ya matso da hannunsa zuwa kirjinsa wato yayi irin na jarumai tajallut وضبط النفس والتشدد idan mutum ya shirya zai wani abu yana haka ba ya kimtsa to shirya ko da macijin zai zo ka buge shi haka wasu malamai suka fassara Allah masu rahama فذلك برهانان من ربك ذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه ولنا أبوه guda biyu. da sanda da hannunka wasu wato hujjoji ne bayyanannu masu haske da za ka karya abokin gabanka shine fir'auna don a nuna wa fir'auna kai din ba ordinary mutum ba ne daga Allah ne bai isa yi jayya da kai ba فذلك برهانان من ربك فهاتان المعجزتان اللتان أعطيناك إياهما يا موسى mu'ujizozi ne guda biyu da mu muka baka ya kai Musa min rabbika daga Allah fadhhab tafi ila fir'auna wa mala'ihi daga nan karka tsaya tafi wajen fir'auna da mutanansa Allah da iko shekarun baya fa ya gudu an ce masa ya gudu fir'auna zai kashe shi yanzu ya je ya yi shekara goma da wani abu Allah ya sake dawo da shi garin fir'aunan ashe yana nan fir'auna bai mutu ba da ba ka fita kana jin tsoronsa ba to yanzu ka tinkare shi ka je gidanka ka je gidan shi da shi da mutanen nasa ka je ka kai musu kalmar Allah ba na ce muku ya fito da'awa bane ba ban gaya muku ba akwai da'awar da ta wuce a je a yi wa fir'auna da'awa ta haka duk wanda ya karatu sai ya shirya ba akwai duwatsun da za a tunkare su suna da wahalar sha'ani ba a iya taba su ana tsoron su amma mai da'awa dole ya tsaya ya faɗi gaskiya don me don daga Allah ne ina tsoron da annabi Musa yake ya fita daga garin ina firgicin daga nan malamai suke cewa duk abin da ka tsorata da shi ka ba shi lokaci in ya daɗe sai ya sallace wata hikima ce Allah yi masa tunda a lokacin yana cikin tsoron Allah bai ce take koma wajen fir'aunan ba sai ya bashi ya tafi zai da shekara goma amma a ilimin Allah dole sai annabi Musa ya dawo sai ya buga da fir'auna ce je ka ya kyale shi ya tafi abu na biyu aure yana yayi damuwa ai kwarai kuwa tun da annabi musa ya fita a cikin damuwa da bashin rai da firgici cikin tagomashi da ubangiji zai masa sai ya sa ya yi aure da amaryarsa ya taho da ƙarfin gwiwarsa kenan kaga ashe mata suna da amfani ko ba haka ba ne shi yasa ya taho da bawansa ai amma wanda yake gashi gashi nan ne sai shirme sai yawo da bargo kawai da mayafi yace to tafi ila fir'auna wa mala'i da shi da mutanansa innahum lalle fir'auna da mutanansa kanu qauman fasiqina mutane ne fasikai kharijina min at-ta'a ila al-ma'siyah sun fita daga bin Allah sun koma sabon Allah wa min al-haqq ila al-batil sun bar gaskiya sun kama batili sun kama ƙarya tabi ka je kai musu wa'azi bari ka ji abin da Annabi Musa ya gaya wa Allah na'am qala rabbi inni قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون
Allah fa ya ba da umarni wa annabi Musa tafi wajen Fir'auna kawai malam ana cewa ya tafi wajen Fir'auna da mutanensa sai ya tuno wannan abin da ya faru a garin Misra da shi na kashe wani mutum da ya yi a kuskure ya ce ya Allah mutanen nan suna nema na na kashe musu dan uwa inni qataltu minhum nafsan na kashe musu rai a cikinsu fa akhafu ya Allah ina jin tsoron an yaqtulun ni ma kada su kashe ni yanzu akwai laifi ga wani mai da'awa ko wani mai wa'azin ya ji tsoron mutuwa wallahi ba laifi ba ne to ga nan musa ya ce ina jin tsoron kar a kashe ni shi kenan jaranta ne kaje ka ce a harbe ni a kashe ni a'a ba laifi in ka ji tsoro amma tsoron kada ya hana ka isar da saƙon allah ai ɗabi'ar ɗan adam ne da allah ya halicce shi da tsoro dama sai ka ji tsoron bera sai ka ji tsoron kyankyaso wani fa kiyashi in ya gan shi rinka guduwa kiyashi cinnaka wani sauro ɗaya baya barin sai bacci a ɗaki sauro ɗaya da ya ji yuu ba zai iya kwanci a ɗakin ba so jin tsoro wani ɗabi'a ce jibilla ce Allah ya gina ɗan adam da shi musamman abin da zai zalunce ka zai cuce ka amma imani yana sama da shi ana jin tsoron amma imani zai zaburar da mutum ya ji ya ce ya ubangiji na kashe musu mutum ni ina jin tsoron kar in je su kashe ni in na tafi da waɗannan ayoyi a tattare da ni kai ina jin tsoro ya Allah ba wai yaƙi ya isar da saƙon Allah ba ne ba kuma ya guji isar da sabon Allah bane yana gaya wa Allah hanzari ne daga nan malamai suke cewa idan babba ya ce ka yi abu ba laifi ba ne ka gaya masa uzurinka kafin ka yi zan je ne zan bi umarninka amma fa akwai matsalar kaza kada sai ka je an samu matsala ya zo ya ce me yasa baka gaya mun ba ka gaya masa akwai mushkila ya ubangiji zan ce na gaya maka wannan ne ya Allah don ka bani kulawa ta musamman ka bani kariya ya kama ya tafi kafin ya tafi sai ce wa akhi harun ga dan uwana haruna huwa absahu minni lisanan ya fi ni fasahar harshe abin da yake nufi aqdaru minni alal mudafa'ati anid da'wati dan uwana haruna ya fi ni karfin bawa da'awa kariya da harshensa sa وعلى تبيان الحق وتوضيحه da bayyana gaskiya da sharhin gaskiya kuma harshensa ya fi tsayawa a kaina don shi a nan musa yana yar i'ina kaɗan sababin i'inar kuma gawayi ne ya ɗauka na wuta gaushin wuta ɗauka ya sa a bakinsa yana yaro malamai masu ba da tarihi suka ce ai an gwada shi ne wai don a gane annabi ne ko ba annabi ba ne ko wani zababban Allah ne aka ce to gashi nan a bashi gaushin wuta in dai annabi ne zai zama wani to fir'auna ka kashe shi kakka bar shi to zaka ga Allahnsa ya hana shi ya dauki gawayi in kowa ba wani abin da zai maka to zaka ga ya dauki gawayin ne ya taba yana zuwa kawai ya rungumi gawayin ya sa a baki ya kone a bakinsa harshen sa ya samu matsala daga nan yake samun wato tsamin baki da i'inar baki to shi yasa yake gaya wa Allah ko da zan je wajen fir'auna ina da wannan raunin ka haɗa ni da ɗan uwana mu tafi tare da shi abu na biyu malamai suke cewa wannan yana nuna mana ya kamata masu da'awa su zama masu ikhlasi da tsoron Allah da son yan uwansu mutum ya ja ɗan uwansa kusa da shi ya ɗora shi akan hanya ba mamaki wanda kai kana ganin kafi shi din ya fi ka fasaha ya fi ka basira wataƙila ya yi bayanin da mutane za su fi ganewa sama da naka amma wannan bai rage darajar ka ba yanzu kowa ya sani musa ake tafada a cikin alkur'ani harunan da aka ambata ɗan uwansa ne cikin su ɗaya amma bai samu matsayi irin matsayin da annan musa ya samu shi da ya je gana da allah amma ka duba saboda ikhlasi da ake koya mana a da'awa malamai kada ku yi hassada malamai kada ku kyamaci yan uwanku malamai kada ku ji zafi dan wani ya fi wani a cikin ku malamai kada ku shiga damuwa dan Allah ya ba wani ɗaukaka a cikin ku malamai ku jawo yan uwanku kusa da su ko almajiranku ku taimake su ku daga su Allah shine mai daga dan adam dubi matsayin da annabi Musa ya samu amma ya ce a haɗa shi da ɗan uwansa kuma ka duba ya faɗa ya ce ya fi ni fasaha kai iya ikhlasi malam yanzu kai in aka ce da kai wa'aiwa ne ya fi ka basira ya fi ka fasaha sai ka ji zafi shi kuma da kansa ma ya faɗa ya ce wane huwa absahu minni lisanan ya fi ni fasahar harshe ya fi ni iya bayani zai iya yi wa Allah haɗa mutane guda biyu wane da ilimi wane da ilimi amma a cikinsu wani ya fi iya bayani wani da ya yi bayani ake ganewa wani kuma zai daɗe yana kewayawa ba a gane ba haka Allah yake raba mutane nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum abin daga Allah ne yin Allah ne ba yin dan adam bane ba wayansa bane ba dabarar shi bane to ya kamata mu dauki darasi a cikin wannan yanzu inda zai hasada ko zai kiyayya Allah ya kiyaye ya ce a hada shi da dan uwansa su tafi a'a fa'arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni ka aiko shi shi ma ka nada shi annabi a lokacin fa an nada shi ne ya zama annabi matsayin irin na annabta daraja irin na annabta mai kun ce shi kadai ya mamaye ya abin nan sai ce ga dan uwana shi ma nada shi arsilhu ma'iya Allahu akbar rid an yusaddiquni kalmar rid ana nufin wato ya taimaka mini su gaskata ni ridi'an al'aun rid'an an-nasir mai taimako mai agaji gare ni don su gaskata ni a larabci akan ce rada'atuhu ala aduwihi wa arda'tuhu nasartuhu wa awantuhu kenan a antuhu alaihi akan ce rada'atul jibar rada'atu aljidar na karfafi katanga na kare katanga na taimaki katanga na tsayar da ita da za ta faɗi ya Allah ka aiko dan uwana haruna shi ma ya zama annabi mu tafi tare da shi zuwa waɗannan mutane likai yusa'iduni ya taimake ni wa ni ala tabligh risalatika wajen isar da manzancinka wa yusaddiquni fi ma sa'aduhum ilayhi su gas su gaskata ni akan abin da zan yi kira ko kuma shi din ya gaskata ni rid an yusaddiqani wa yusaddiqni fi ma sa'adu ilayhi ya gaskata ni malamai suka ce me ake nufi da ya gaskata ni ana nufin annabi Musa ina yana bayani annabi Haruna yana karfafansa eh abin da ka faɗa haka ne eh haka Allah ya ce yana na'am na'am yana karfafansa sannan wai saddukuni yana iya ɗaukar ya maye bayana idan suka yi min ta'addanci Allah haɗa ne da shi don ina jin tsoron za su kashe ni to turo mu mu biyu in na je na yi musu wa'azi fir'auna da mutanensa in suka kashe ni to ɗan uwana haruna zai maye bayana zai ci gaba da da'awa kaga wannan yana nuna mana ya kamata malami mai da'awa ya yi tunanin waye zai maye kujerarsa bayan ya mutu ya tanadi wanda zai ci gaba da aikin da'awar da yake yi bayan ya mutu yanzu ba a kashe annabi musan ba amma yana neman wa zai taimake saboda ya san in an zo kisa fir'auna fa ba zai kashe haruna ba in an zo kisa mutanen fir'auna ba za su kashe kashe haruna ba wa za su kashe musa za su kashe to fa arsilhu ma iya rid'an yusaddiquni Allahu akbar Allahu akbar idan ka lura da wannan zance da Allah ya bayar da shi a harshen annabi Musa alaihi salatu wassalam zaka ga ikhlasin sa fi tabligh risalati rabbi wa hirsihi ala an yu'ta hadha at-tabligh wato yu'ti hadha yu'ta hadha at-tabligh thimaruhu at-tayyiba yana so wannan da'awa a bata ainihin wato abin da ya kamata ya cancance ta ala akmali sura ayi ta a cike wa ahsan wajh sannan alqur'ani ya ba mu labari dangane da amsar da Allah ya bashi tunda ya nemi taimakon Allah akan a hada shi da dan uwansa Allah rama mai Allah ya ce قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون الله يتشمون أمشي أبنك فدا يا موسى Allahu akbar sai annabawa yana fada an karba kawai qala Allah yace istajabna li raja'ika ya Musa mun karbi abin da kake tsammani ya Musa wa sunqawika zamu karfafe ka wa nu'inuka zamu taimake ka bi akhika da dan uwanka Harun wa naj'alu lakuma wato zamu karfafe ka sanashuddu adudaka bi akhika zamu karfafi dantsanka da dan uwanka شد العضد كناية يعني عن عن التقوية له كوي سنشد عضدك عضدك بأخيك كوي كفسر كتزام كرب فيك دم وانك أما فسر كلمة ده كلمة زام كرب فكرب دم سانك دم وانك لأن اليد تشد تشتد والتقوى عنو ينا ينكرفي idan aka hada damtsan mutum ta hannun damtsan mutum yana yin karfi karka damu wa naj'alu lakuma sultanan kuma zamu baku wato hujja burhan mai karfi da za ku fafata da fir'auna da mutanensa fala yasiluna ilaykuma ba su isa su zo wajen kai da haruna ba za ka je wajen fir'auna din za ka je wajen mutanen nashi duk tanadin da fir'auna yake yi duk mulki da sarautar da fir'auna yake da shi fala ya siluna ilai kuma ba su isa su zo wajen ka ba ka tafi kawai karka damu malam ka duba in ba annabi dan gatan Allah ba an ce je ka mun gaya maka ko yayi kokarin zai kashe ka bai isa ya zo kanka ba ya iso kusa da shi ma bai isa ba ya isa kuma za a je wajen nasa za a yi waje shi yasa malam kullum mutumin da yake kira akan gaskiya ya faɗe ta tsakaninsa da Allah kawai ya bar wa mai gaskiyar ya kare gaskiyar wannan yana nuna mana cewa duk lokacin da mutum yake kan mulki yake kan sarauta yake kan isa ya sha giyar mulki zai yi ƙoƙari ya yi fada da gaskiya da masu gaskiya to amma kuma albishir ɗin mai kira akan gaskiya Allah shi zai ba shi kariya da taimako fala yasiluna ilaykuma bi ayatina wannan muta'alliqun ne bi mahzuf ay fawadna amrakuma fawadna amrakuma ilayya kumi kum fawwala al'amarin ku zuwa gare ni ni Allah in ji in ji shi wazhaba ila fir'auna wa qaumihi bi ayatina ku tafi wajen fir'auna da shi da mutanansa da ayoyin mu addalla ala sidqikuma ayoyin da suke nuni cewa ku kuna kan gaskiya da kai da Musa da Haruna ku je antuma wa mani taba'akum al-ghalibuna Allah ce ku biyun da duk wanda ya bi ku ku ne masu galaba ku je kawai malam ba wani mai mulki da ya kai fir'auna babu shi wallahi ba wani dan ta'adda da aka yi mai matsayi da da ya ta'addanci wa dan adam irin fir'auna amma ga mutum biyu aka tura aka ce ku je kawai za mu ba ku nasara a kansu Allah ya amsa kiransu ya amsa abin da suka faɗa suka roƙa ga sunan sun kama hanya sun tafi Allah ce falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara to fafata wanda za a yi yanzu gashi Musa ya fara fada yana bayani ga kuma fir'auna zai mai da martani kuma lokaci yayi sai mu dakata anan insha Allah sati mai zuwa in mun zo za mu tashi ne a fada fir'auna mu ji yadda za a rugurguje ta wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh